muna godiya ga Allah subhanahu wata'ala da cikin ikonsa da yardarsa da rahamarsa ya halatta mu a wannan markazi namu mai albarka ba don komai ba sai don zuwa shaidantawa na wannan kungiya mai albarka ta nisa'u sunna da suke gabatar da darasi na watan ramadan yau ne rana ta kammalawa mu zo mu shaida ayyuka na alkhairi da ake yi da kuma tallafi na marayu da za su gabatar kafin nan su gayyata akan a zo a ɗan yi nasiha to na mai ba da haƙuri na ga wayoyi daga shi shugabanmu na masallaci da kuma ita amira nan da nisa'u sunna wani uzuri ne na idan cire na makarantar mu akwai wata halakat ta qur'ani da ake yi ta tsawon shekara guda matan aure ne da yan mata suke yi suna yin katamar qur'ani a kowane wata a ramadan kuma suna yi duk bayan kwana uku yau ne za su rufe katamar su wanda sai bayan sallah kuma insha Allah za su dora to tun da ne nake jagoranci abin suka buƙaci dole na zauna kuma na manta ban kira na bada wani uzurin ba amma yana raina akan zan yi kokari na gana isu alhamdulillah ina mai bada hakuri a gurguje na zo na sami malamin manajar mai yana gabatar da nasiha akan abin da ya shafa neman ilimi da kuma mahimmancin aiki da ilimi ya ja hankali mu matuƙa akan cewa lalle lalle a tashi a nemi ilimi a yi kokari kuma a yi aiki da ilimi duk da cewa ana ta cewa lalle mata suna neman suna neman ilimi suna neman ilimi amma a cikin jawabinsa sai tabbatar da kalimar da cewa har yanzu ana cin wannan kalubalen na mata akan abin da ya shafi jahilci na rashin neman ilimi kamar yadda yake faɗa a makarantunmu baba kafinta aisha binta abubakar da makamantansu wallahi da aka miki budurwa yan shekara sha bakwai sha takwas bata iya alifin ba umma in ta zo fatiya da za ki sha mamaki tana cewa iyaka na abu da iyaka na sa'in maliki yomiddin duk irin wani kalmomin ne a bakinta me faru gaba ɗaya ba abin da ta sani a addinin Allah ashe wannan babban kalubale ne ake a wannan garin namu mai albarka da muke kaddarawa addini ya ci gaba ashe har yanzu akwai wannan matsalolin da lalle lalle a nasihohin da aka yi ta gabatarwa a wannan muhalli mai albarka na san cewa an yi maganganu akan abin abin akan a tashi a nemi ilimi a yi kuma aiki da ilimi lalle lalle wajibi ne a gare mu wanda nasiha latsatsiya nasiha shamila wanda ta shafe karance komi saboda tushen komi shine ilimi wajibin mu ne a ce bayan sallah kowa ta koma makaranta ba a girma ki koma ki kankan da kanki ki nemi abin da yafi komai alkhairi wallahi kadai da shi zaki ji tsoron Allah ba abin da ake jin tsoron Allah da shi sai da ilimi Allah ya nuna mana inna ma yakhsha Allah min ibadihi al-ulama kadai masu jin tsoron Allah su ne masu yin ilimi sai kin kasance kina harkar ilimi tukuna za ki kasance baiwa mai jin tsoron Allah Allah ya samu dace a ruguje abin da zan faɗa shine za ku yarda da ni kaman yau ne muke cewa watan ramadan zai zo zai zo yanzu gashi bayan Allah muna ta kokarin mu ga zamu ban kwana da wannan wata mai albarka watan rahama watan gafara watan yanta bayi daga wuta zuwa aljanna wallahi abin tintintini ne a gare mu dama sai sa Allah ya ce mana wallazi ja'ala al-laila wan nahara khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada shukura Allah ce mana Allah sa mana dare da rana na kwanaki ne don meye me don mu samu don me tintintini a kansu liman arada an yadhakkar au arada shukura ko kuma mai godiyawa ga Allah idan mun aiwatar da ayyukan alkhairi a cikin su wallahi wannan wata ramadan din gudun da yayi kowa zai dada ne akan cewa zai baki mamaki ko ba haka ba duk wasa ne fa wannan wata ramadan din wallahi mantawa nake ni yau yaushe ne ne ne an yi laraba ne juma'a karasa ya wuce rana ne ma saboda tsabar yadda yake tafiya da gudu to wallahi Allah mu sani cewa haka rayuwar mu take shudewa ba abin da ake bukata a gare mu sai dai mu tsayo wajen ayyukan alkhairi mun shigo babbar makaranta ita ce madrasatul ramadan makaranta ta watan ramadan ta ayyuka masu ɗimbin alkhairi wallahi babban abin da ya Allah ya sa mana ya kaddara mana ya wajabta mana wajen wannan azumi shine kawai yana so mu zama nagartattun mutane mu ƙara lishafilin imanin mu zama mutanen ƙwarai yasa Allah ce mana kutiba alaikumus siyam ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun Allah ya wajabta mana wannan azumi ne ba don komi ba sai iya don mu samu jin tsoron Allah jin tsoron Allah wallahi kowa yanzu in ba araba na bane bayan yadda za ka haɗa bayan Allah na a wannan wara amma ƙarfin imanin ramadan da Allah ya sa ya gatso kina jin sa a ranki duk ayyukan alkhairi to dama shine sanadiyan da Allah ya sa Allah ya wajabta mana wani abu kutiba alaikum siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum babban darasin da ake so mu koya a watan ramadan shi da jin tsoron Allah kun ga mun samu tarbiyya ta jin tsoron Allah ya bayan Allah azumin nan da muka yi mu kasance bayansa muna kokari muna yin azumin muka na nafilfili azumi yana ƙara imani a zukatan mutane ne azumi yana ƙara jin tsoron Allah sai sa Allah wajabta mana mu samu wata guda muna yi a cikinsa azumi yana ƙara jin tsoron Allah bayar Allah bayan kin gama watan Ramadan ki biyu sitta Shawwal masu albarka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda ya bibiye shi a watan Shawwal ya bibiye Ramadan da shi Allah zai gafarta mana zamanan sa da suka gabata na shekara mabiya da kuma shekara mustaqbal mai zuwa tarbiya ne azumin maka da ake na alamai da juma'a ki kokari ki ga kin samu kanki a cikin su azumi da ake ayyamul bid 13 14 15 kiga kin samu kanki a ciki azumi da ake guda uku a kowane wata goma na farko ki ɗaya na biyu ki ɗaya na uku ki ɗaya zai na ci da dami ki imanin ki baiwar Allah kuma azumin da muka yi nan wani malami da muke hira da shi babban malami ne da yake da da Allah masa baiwa da ilimi na dubbu na maganganunuwa da suke na habal wallahi yake ce min muna hira da shi yake ce min wallahi bai taba ganin abinda a bincikensa yake nagartar da jikin mutum a duniya irin azumi ba yace bai taba ganin abu yace duk binciken da ya tsawon shekarun da yi yana bincike akan layin lafiya da maganin nuwa da suka sabu dabba bai taba ganin abin da ya kai ya kai waraka da lafiyar jiki a dan adam irin azumi ba amma wata mai zuba ruwanta daga an yi sallah in kai wasa sai wani ramadan ba dole ki ta fama da jinya ba dole ki ta fama da jinya ya mabayar Allah da kina yi na farko babban abin dama shi ne zai zama maniki miki da imaninki imaninki zai zama lazim insha Allah duk bayan kwana goma kika yi a za ki sabunta za ki ga yau ɗin kina yin azumi ne kin kame dama azumi kamiya ne bayan a goma ta biyu ma kin ƙara yi za ki kin ƙara samun nagarta a goma na uku za ki kin ƙara yi kin ƙara samun nagarta abu na biyu mun koyi imsakul kala mun koyi kiyaye harci a watan ramadan saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya razunar da mu dama cewa duk wanda azminta bai hana ta kalmomin zurra su ce da zurran maganganu ya saso ba ba ruwan Allah da daina cin abincinta da daina shan abin shanta da tsaye ba ruwan Allah da mata shi kayanta to kowa ya koyi kamewa daga zaki magana ai azumi nake to dama ana so a samu tarbiyya ne kin samu tarbiyya ta me ta rike bakinki da me da yasassun maganganu da gulmace gulmace da annamimanci da kalmomin da bisu dace ba azumi ya samu kame bakinmu mun koyi wannan tarbiyya da ake bukata dama azumi ya tarbiyantar da mu ita to ana so bayan ramadan din ne da kika zo a wannan makarantar kin koyi kame bakin nan bayar Allah ana so ki ƙara bayan ramadan ma bakin ki ya kasance a kame ki me zai kawo miki haka bayar Allah me yasa a ramadan din kika kame shine yawan ambatan Allah wallahi duk wanda ya rike ambatan Allah bakinsa bai kame ya zama nagartaccen mutum Allah ce mana wanda ya watsi da ambatan Allah kuma za ka ga shi ne mai yawan surutun banza da wari Allah ce mana wa man ya'shu an dhikrir rahman duk wanda ta yi watsi da ambatan Allah Allah ce nuqayyid lahu shaytan Allah zai wakilta mata wani shaytani fa huwa lahu qarin Allah ce yana kusa da shi ya wa innahum la yasuddunahum an sabil yazo kange ki da bin hanyar Allah wa yahsabuna har kina ji annahum mutarriki ne kawai shiriyya daga an yi magana masu addini zaki kushe saboda kawai kina ganin sai shi dan ya raya miki wani abin da ake na addinin ma kawai matsawa kai mun koyi kame harshen mu da me da giba da yawan maganganun ya sassu a watan Ramadan to haka ake so baiwar Allah ki wallahi shine kadai tsirarki manzon Allah ce mana manyan manyan abubuwan da suke tufa fuskokin mutane a lahira wallahi harcina ne na baki zai miki ƙarshen rashin jin daɗi a duniya a ranar lahira ki gano an zo an dakawawa akan ayyukanki na alkhairi ba don komai ba saboda surutun bakin ki da kai ci naman waɗannan mutane kin yi gibar wance kin faɗi magana akan wani abu wallahi in kina yawan ambatan Allah wallahi zai goge miki wannan kwaɗayi da wannan jin daɗin gulmar da kika saka a ranki da tsirin da ya sa ko kin zauna a gida ke kaɗai ba kowa ne sai kin sai da za ki ɗauko waya ki kira wata ki ba ta ba ki labari ko ki tsirinta mutu wani abu da sunan jajantawa don ki gulma sai sa wani malami ya sa masa suna kiyanatul giba wai wayo ne don ka ci naman mutane da jaji da jaji ake wannan abin kiyanatul giba da me ake jaje wance ashe abin da ya faru kenan a gidansu wance wallahi yanzu nake samun labari aka ce wa yar gidan nan wani yarinyar ne ta yi wani abin kunya kaza abin nan ya sa na samu damuwa amma ai to amma ɗinkin nan masifa ta buɗe a rayuwarki kenan wallahi duk wanda rayuwarsa ta kasance gulma da surutu ya yi yawa a kansa wallahi dama ya san cewa ya halaka duniyarsa a rayuwarsa kenan ya halaka rayuwarsa sai sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce mana mu zama mutane masu dogon shiru dabi'ar manzon Allah ne tulul sukut mai yawan shiru ne manzon Allah sai magana ta kasance la muhalatan sai ya faɗi kalma ɗaya biyu a cikin ta kawai da za su warkar da abin amma da dogon shiru ba shi da magana nagartaccen mutum kuma shine mai yawan shiru kina ko ki zama nagartacciya shine mai yawan shiru amma mai yawan maganganu da gana gani kullum ana tsille ta a cikin ware ta tsille tsille da ido da munafurcinta yawan maganganunta ne kawo mata wata ran na je kotu wani wani aboki na alkali ne na je an zo an tare wata mata wai a girin kitso ta ce a wata mayya an tsille ta kawai kallon ta nake idan take ta yi da idanta yan anguwa mijinta da waye kawai da take tsille ainihin tsille tsille kenan dan Allah mai kawo na masifa yawan maganganu na gaira ba dalili wallahi kin koyi tarbiya abin da yasa ba ke a ramadan na fa wallahi ambatan Allah da yake na Qur'ani ne wallahi bayan ramadan ma in kika lazumci ambatan Allah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar ahabbul kalam ila Allah kalmomin da Allah fi so ya ji a duniya ana faɗan su wallahi bakin ki bare na gulmar mutane ba kika lazumci Qur'ani kina iya katima fi kullu usbu'in ina ba shi da lokacin wata gurma wani kina da katamar ki sati guda da zaki sauke Qur'anin Allah ki tawassuli da shi Allah ya biya miki duk bukatun da yake bukata dan ruwan ki da gulmar wata kullum program ɗinki a tsare ki in an jima za ki izu biyu in an jima za ki izu biyu da rabi in an jima za ki haɗa kaza zuwa ƙarshen zuwa magariba kin yi izu kaza ina ruwanki da tunanin wata dama mata kuma Allah zai kange bakinki dusanki gulmar walaki ba wallahi wallahi na ba kowa a samin ta rike ambatan Allah wallahi sai ta ji kalmomin da take yanzu dole tayi tayi tayi gulmar ba ta so bakin huta da masiba ba kuma kin futa a zo a dakawawa a ranar lahira wanda bata isa ba ki ganta Allahi kuma wallahi sai an baki sai an bata ladan ayyukanki na alkhairi da kika yi wallahi sai an bata dan in zaki kame ma ki kame wallahi wanda ba kya sannan sai sa imamu shafi yace ai shi wallahi a duniya masoyin sa ba bai isa taba ladan sa ba a duniya ba dan sana a ce makiyin sa a lahira wai shi zai zo shiga layi a bashi ladan sa me bai kawo miki wani abin kuma shine ainihin maganganun da ba kunanki suka suka giggirba mun koyi kamewa don Allah to mu ƙara ɗorawa kuma na gaya mana maganin rami shine mai ta ambatan Allah tasbihi istighfari ɗaya da ke da matsaloli me na bibiyan matsalar wata ga matsaloli a ƙarƙashin ki damoyin da suka dame ki sai kin bi wata da wani sharri kuma ki sani cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah yana bibiyan al'aurar mutumin da yake bibiyar al'aurar mutane a duniyar nan wallahi duk wanda take bibiyar mutane sai ta gano ya za su yi abin kunya wallahi rana da Allah bai buɗe asirinta Allah za ki shekara guda kina kuka wani abin bakin ciki bai fita a ranki ba Allah yana binki ki ci gaba za ki gani kuma ki kame sai Allah ke ma kama da ki to idan muka koyi wannan tarbiyya a wannan makaranta tamu ta Ramadan na kame baki dan Allah mu ƙara bi mu ci gaba da neman Allah ya ƙara kama da bakin bakin mu na biyu na uku ko mun samu gaddul basr mun samu kiyaye har kiyaye ganne ganne na kallace kallacen banda da wafi mun yi hakuri da sirrin ƙarya da wafi dala akwai abin da ya same mu yadda muka wata ba ka lawa da iskanci dala kin ji wani damuwa rai kin rabu da ƙarya da shirin ƙarya da wani jere-jeren ƙarya da aka miki an shirya miki siris an tafiyar da lokacinki an mantar da ke ambatan Allah da abin da aka kawo ki duniya da ke an shirya miki wasu labaran ƙarya kina bin labarin ƙarya ɗaya bayan ɗaya wasu kin tabbatar da wani abu wanda har abada ba zai tabbata ba in an zo nan a lauye miki a koma da ke can a lauye miki ke kuma tsabar kwakwalwa ke hauka ne kullum bibe wani abin ke dole sai kin je ƙarshen wani abin ƙarshen abu fara da zaki ganki a cikin kabari ne na farko ke na biyu kuma ki ga asarar ɗumbun lokacin da kika yi su kuma nan ƙarya sai gaya miki su mai da yar iska ta zama mutumiyar kirki su mai da mutumiyar kirki ta zama yar iska su sa su faɗa su sa su wani abu har ranki ya ɓaci har ki zubar da hawaye nake ga wasu nace wallahi ki san wannan hawaye da kika fitar kika fitar kika zubar akan sirrin yan drama Allah zai tambaye ki za a tambaye ki dan me yasa kike wannan kukan kika ce a saboda wa an bata wata rai ne kuma an gaya miki ƙarya ne ko gaskiya ne ƙarya ne ko gaskiya ne ƙarya ne shiri ne ba sun tafo a mota ɗaya suna hirar su aka ba ka buɗe musu wani gida suka shiga aka ce keke aktin mutumiyar banza keke aktin mutumiyar kirki wannan ta zazzagi wannan wannan kuma ta faɗi kalmomi masu daɗi shikenan aka raba su aka ce ku fito suka fito suna hirar su aka ba su kuɗin su suka tafi sun manta da wani abu ke kuma kin zo kin dugunzuma kin yi ini kina bakin ciki har washe gari akan wata ƙarya wai an ɓata ran wata wala za ki gane kurenki a wannan ƙaryar ta yana ke zo ki bata lokacinki da kike watsi da yan iska a wannan watan akwai abin da cutar da ke ne ba amfanuwa kike da ambatan Allah ba to na roki da su mun kame idan mu mun yi watsi da su mun samu matsala ne ci gaba muka samu na ambatan Allah kuma ya nuna miki cewa zaki iya watsi da su din to ki rabu da wannan ƙaryar da ake zuwa ake shirya miki ake ta gaya miki labaran ƙaryar da kin san cewa ba mai ɗorewa ba ne ba har ya zo na ɓata miki ne har ya zo na sa miki wata jinya har wata zo tana damuwa ko wata tana gaba da wata akan wasu labaran ƙarya da wafi to lalle kamar yadda muka samu muka samu tarbiyya ne kiyaye gannan mu da abin da ya shafi kallace kallacen banza da abin da ya shafi shirme shirmacen banza a wayoyi da wasu abubuwa muka nisa da ita to wannan tarbiyyar ta nuna mana cewa ko da bayan ramadan a ce mu iya watsi daga wannan kallace kallacen shirman mai utilizing mai amfani da wannan lokacin mu amfana da duniyar mu da la'irar mu ranar juma'a rana ne mai albarka a rayuwa da Allah yake sanya albarka a cikinta ranar idin mu ne mu musulmi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yamma Allah yana saka albarka tana sauka gari duk wanda ya tsaya yana ambatan sa amma ke target dinki akan wani ne abu ne tun daga yamma kin gama tuwanki da wuri kin yi shara kin yi kaza da kaza wa duk kina killace wani lokaci ne na kallon wani isganci dukin kiyaye wani lokacin kadai ne don wani zaki shi kike so zaki zo ki amfana wai in kin yi fela wani abu kamar kin rasa wani abu a duniya ne maimakon wannan lokacin da ya kamata ki amfanar da lahirar ki ne lokacin amfanar da lahirar ki ne ki sa hadda a wannan lokacin ki maganin su duk ranar ki ce ranar haddar ki ne na shafi biyu da ana idan da magariba za ki fara har karfe taran dare ko karfe tara da rabi sai ki kwanta kayan ki za ki haddace wani sura kaza zuwa sura kaza ki shekara guda ki ga da wanda ta bibiyi series din nan da wanda ta yi hadda tsakanin ki da su za ga waye ta amfana to mu sani cewa mun yi amfani da ramadan mun kiyaye mu ya kamata a ce mu bibiya wannan tarbiyya dama makarantar da muka zo mu koyi darasosi kenan a gaba mun koyi karatun alkur'ani shine uwa uba babban abin da muka koya dole cewa a nasiha da zo samu na malajar mai yana da kalubalantar makan abin da ya shafi neman ilimi da aikin sa da yawa ba iya ba wallahi abun kunya ne a rayuwar ki a ce ba za ki iya karanta littafin Allah littafin da aka turo miki shi duniya ba za ki iya karanta shi daga farkon sa har karshen sa da littafi ba za ki iya karantawa ba aba baiwar Allah me dalilin zuwan ki duniya kenan duk wanda ba ta islamiya lalle lalle ne ana koma ga islamiya da ta nan gefen gidanki kuma ba islamiya ba ta yin nisa dai ba yi nisa neman ilimi ba na yi daga ko ina ma ana zuwa islamiyoyin mu nan ko ina daga gaban garin daga gari da kauyukan gari kullum za ga wasu kauyuka daga kauyuka 20 km 30 km kullum sai an kawai ya yara Allah irin makarantun na namu kullum ne ba wani nisa bana sana Allah ka miki gaki ga islamiyan nan amma kawai saboda yawon bikinki da abubuwan da ke kaddara a rayuwarki ba za ki taɓa yadda ma ka shiga islamiya ba akwai wanda Allah kuma ya jarrabe ta da masifa ma na ƙarshe a rayuwarta wallahi duk wanda ta guji makaranta saboda tana tunanin za a je a gaya mata za a faɗi wani laifin da take a nan ta san cewa kawai an rubuta halaka a rayuwarta ne wallahi duk wanda kawai tana gudun makaranta ne saboda tana gudun za a je a yi magana akan wani mushirkanci da take na bokanci ko wani tsafi ne wallahi ki sani Allah ne sha makance ki da rahamarsa ki san wannan ki sanya zaki ki nemi ubangiji ya yafe miki ki koma ki koma ki kan turba ta addini mai yiwa na tsawaita mu dage mu shiga islamiyoyi mu karantar Allah ubangiji ya sanya albarka a wannan majalisi mai albarka namu na wannan markazi Allah kuma ya amfanar da wannan jagoranci da yake na sa'o sunna Allah ubangiji ya sanya albarka a gudanarwa su ya ba su dogewa da juriya a hidima ta addini hidima ce wanda take buƙatar juriya take buƙatar haƙuri mai ɗimbin yawa take buƙatar kuma sadaukar da kai don gudanar da ita amma wallahi duk wanda ta sadaukar da kai wallahi akwai tukurci a duniya da lahira da sai ta kasa godiya a wajen Allah wala duk wanda ta sadaukar da ranta saboda addinin Allah wallahi ina miki bushara wallahi akwai tukurcin da Allah zai baki a duniya ma sai kin kasa gode mara saboda girman tukurcin sa'annan kuma na lahira na girma Allah ubangiji sun yi albarka subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah